ko ko kuma ce kai ma wani magana mana ko ya daina kayan ce ai na riga na rantsa ba zan magana da shi ko abin da ya kamata haka kaga wato kenan sai mutum sai ya ce ai tun da ya rantsa da Allah to ba zai yi ba kuma alhali abin abin aiki da yi to kar ku ya kar nan ya ce mishi na Allah subhanahu an jur'atu alaihi bil halati bihi min ghairi darura ainihin Allah ya hana jur'a a kansa da rantsuwa da shi ba bisa darura ba to kuma ya fasara an tabaru da wani ma'ana da kuma to ya yi ya muku haka nan ne an tabaru wato da yake la ta ci abdullaha to wannan talla aimanikum ya yi muku haka nan ne an taba don ku zama mutane kirki wata ta ko ku zama masu taba wata su rubu bai na nashi ku gyara tsakanin mutane na lura wannan fasarar ya bambanta da wanda na yi daban wancan na ce ya zama shamaki a kan ya hana ku nagarta da takawa da gyara tsakanin mutane wannan kuma ya ya hana ku yin rantsuwa domin da rantsuwa da shi ba bisa da lura ba domin ku zama atkiya barara musulki la mufsidi wannan shi ma fasara ne wallahu samiun alim Allah mai ji ne da duk abubuwan da kuke barbara wanda ya hada da tsaron da kuke yi alimin masani ne da kuma abin da kuke rantsuwa a kansa din nan da gaske gaskiya ne ko ƙarya ne abu mai ke ne ko maras kyau a cikin bangare da tafsirin wanda ya da an ce wannan bai da ya ce an yi daga imam sadiq ya ce a wajen tafsirin wannan aya idza duqita bi sulh bayna an-nasi fala taqul alayya yaminu wannan a fasaran farko kenan fasaran farko da nake imam sadiq ya ce idan an kira ka zuwa ka gyara tsakanin mutane biyu kai sulhu tsakanin su ba za ka ce ai na riga na rantsa ba zan ka ba kamar ba zan magana da shi ba ko ba zan shiga gidansa ba ko ni da shi ba za mu zauna a ƙarƙashin rufi ɗaya ba ko abin da ya kamata to wannan a ma'ana na farko ke kaga wannan ta mai da tsaron suwan ya zama shamaki ya hana ka aiki ke ma'ana na biyu kuma la ta ji alullaha ma'aradan li'ai malika wata ma'ana kar ku sa Allah ya zama wurin da kuke kai ma'arad wanda wato inda kuke nufata ke da da rantsarantsa kullum ku rantse da Allah kan ku fatar fatar tadluhu bi kasratil halati ku yawaita rantsarantsa ke ko da lokacin su da Allah a wallahi wallahi akan akan wannan ne kuma aka rawaito daga Imam Sadiq yana alaihi salam yana cewa la ta'lifu billahi sadiqina wala kadhibi fa inna la yaqulu wala taj'aluna urdatan la ibada garaban ke wa ya kuma duk ko da lokaci a wallahi wallahi wallahi wallahi to karku ya tsaye haka to kaga a wannan ma'anan na biyu yana nufin kenan Allah ya ce muku karku yi haka nan domin ku zama barara al'adiyya al-musulmi shi ne ma'ana an taba wata taɓa wata su gobe na ƙasa to babu manafaki tsakanin ma'anonin yanzu tsakanin ma'anan an tabaro wata taɓo wata sulhu bai na nasi shi ne yasa aka ce muku la ta abin laha orbitar la'aimaniku wato kar kusa Allah ya zama ya sha makarci tsakanin ku da aikin girki ko ku ya ce kar ku rika rantsaran tsaye sadiki na auka zubin kar ya zama kuma da Allah kawai a yi rantsuwa wani lokaci ku kuta da tsare rantsuwa da shi in kuka zama ba ku yin haka nan ba an yi muku an kusa muku wani don ku zama barara atkiya musulmi la mufsidi a cikin wani ruwaya man halafa billahi kadiba kafara wa man halafa billahi sadiqan asim wanda ya rantsa da Allah da ƙarya ya kafarta wanda kuma ya rantsa da da Allah da gaskiya ya yi ne Da- ni- ba tare da lura ba kenan tabbatar da magana cewa ba kuma ya rantsa da Allah inna Allah ya qulu wa tazahadu Allah ya ga yana yana faɗin sai karar kawo wannan aya wannan an ruwaito a kadi wayannan ruwayo guda uku da muka kawo kuma biyu daga ciki a yashi ya kawo har wala an ruwa samu ruwaya daga gare shi ma musa da kin alai sallama cewa yani ar-rajulu ya haliku alla yukallima akahu wala yukallima ummuhu wa ma yashrubu ba yace yana nufin mutum ya rantse ba zai magana da ɗan uwansa ba ba zai magana da uwarsa ba da abin da ya kama da haka shi ne wato an hana kuran tsuwa da shigin irin wannan in haka ne wannan ma'anar farko ke nan ya kawo kun- kuna neman ku mai da rantsuwan ya zama shamaki da aikin kirki ke idan aka ce eh, me yasa ba za ka je ka gaishe shi ba alhali ba zai ce ai na riga na rantse ni ba zan magana da shi wannan ya yi daidai idan mutum ya zo ya ga abi- abi- a- na farko dai dama ba ke irin wannan rantsuwa sannan kuma in abin mutum ya rantse ne in ya ga abin da ya fi takawa to ya koma ma wanda ya fi takawa ya manta da rantsuwa nasa da da yake akwai magana dangane da rantsuwa daban-daban wasu bayanan zamani shi mun karanta Haka a- a- al'amuran rantsuwa yana nan gaba لا يؤاخذ لا يؤ- da yake an yi magana rantsuwa aya ta gaba la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah baya rukun ku da wargi a rantsarantsan amma yana rikon ku da abin da zukatan ku suka aikata wato abin da wanda kawai kai ta'ammudi suke ne da gangan kana kana nufin wannan ne ba da ba fatan baki ne kawai mutum a zuciya zuciyanka kana nufin hakan abin da ka ba don akwai rantsarantsi waɗanda suke ake ce masu lagau wa- wargi ne a rantsuwa wanda yake Allah baya kama mutum da shi amma idan mutum ya rantse da nufin cewa zai abu kuma yana nufin daga daga gaske ne zai yi a zuciyarsa kamar ya yi ne ya ce wallahi zai yi kama ko wallahi ba zai kama to shi ne za a rike shi da shi to wannan lazim eh, za a kama shi da shi to amma laguwar lemini ana don haka daga wannan kalmar ne um, uh, fuka suka sami abinda suke ce mashi laguwar yami suna cewa rantsuwa iri uku ne akwai rantsuwa da ake yi wanda ake wan- wanda ake ake neman aukuwan abu ko rashin aukuwan abu kamar mutum ya ce wallahi zan yi kaza ko wallahi ba zan yi kaza ba to wannan shi ne ake rufe mutum da shi ya rantse akan zai yi ko ba zai yi to sai kuma nau'in rantsuwa na shi wannan ran- wannan rantsuwa rantsuwa na farko kenan Ran- ran- nau'in rantsuwa na biyu shine wanda mutum yake rantsewa don tabbatar da abin da ya wuce ka zo ne eh wallahi har yanzu ban kwanta wallahi ban kwanta ba ba gaji ba wallahi ban gaji ba za ka tafi eh wallahi zan tafi to wannan shine lagole ne shine ainihin na wargi inda yake bai da wani ma'ana eh wallahi sabon riga ka dinka wallahi fa to wannan daidai bai da ma'ana samsam shine wanda aka ce ba a rukunta da shi saboda ka ka mutum ya yi ne akan ya ya ya tabbatar da wani abu ko ya ce abin bai tabbatar jiya an yi ruwa kuwa wallahi ba a yi ruwa ba to halas ko akwai bukatar rantsuwa na shi shi shi ne lagore ne shi wannan ba a rikon mutum da shi to akwai wani ra- ra- wani na- wani rantsuwan kuma da ya kama da wannan shi ma ba a rikon mutum da shi shi ne ne- neman aukuwan abu don Allah ka bani ka billahi alaika kai maka to shi ma ba abin da ya tarfi ya kace don Allah kai maka shi ma na ce mishi rantsuwa ka ga da mutum da Allah ya maka wani abu bai zama wajibi kai ba- wanda ya ce in- eh, don Allah ba nika ba sai bai baka ba to ba sai a ce sai kai ka fara ba ba komai a kanka shi ma wanda aka ce don Allah ya bada in bai bara ba komai a kai in ba ka mai da sai ce don Allah ba ni motar nan sai ka miƙa mu da bakun dole su bai zama dole ka bayar ba kuma ba komai akan ba komai akan wanda ya rantsuwan ba kawai akan wanda wanda aka yi rantsuwan gare shi, ba wani ba wani komai akan shi ma lagawo ne sai sai dai irin wannan wani tsantsan bai kamata mutum ya rika yi ba an fahimta ai. ko da yake ba lai ni shi ne la ya khabu min ba'dul lagu shi ma wannan nau- nau'in lagawo ne to akwai wani ra- wani nau'in rantsuwa wanda ake ce magamus mai nutsarwa shine mutum ya rantse da Allah don ya tabbatar da wani abu alhali ya san karya ne kamar irin wanda aka yi don a karɓi wani haƙƙi ya san ba nasa bane ya rantse ko kuma yana so a gazgata shi sai ya rantse da Allah alhali ya san karya yake to wannan ba kafara kafara da in dai ko in Allah bai yafe ba wutan jahannama shi yasa ake ce mata gamus mai nutsarwa na tsaro a wuta shi ne mutum ce wallahi tallahi kaza alhali ya san ƙarya ne shi wa- shi ko duk da kaji an ce ba ka fara ba ba yana nufin wai da sauki ba ne lagol yamini ba ka fara amma dai bai ba ba kyau mutum ya kai gamus kuwa ba ka fara amma kuma laifi laifi ne kawai wanda ake kafara shi ne mutum ya rantse zai abu to lazim ne amma abin nan da sharaɗin ab- wajibi ne ko mustahabi ko halas banda zai yi haram ko ma makaru banda zai yi haram in ya in ya rantse ya ce wallahi sai na kode ka da mari to ba sai ya kode shi da mari ba kuma ba kafara a wurin mu kenan a wajen mu ba kafara amma ama suna cewa sai ya kafara su ama suna cewa idan mutum ya rantse zai abu zai aikata wani abu kamar ce ya rantse zai shagiya sun ce wai sai ba su sun yi amma ya kafa amma a wurinmu ba zai kafa ba ba abin da ya hau kanshi amma in ya rantse zai aikata wajibi ko zai zama lazimi ko zai yi zai zai- zai zai yi mustahabi ko ma halas da ko na nau'in rantsuwa in mutum ya duba da rantsuwa don zai ga irin rantsuwa da su ma ba ba wani abin da ke tarar tubi a kai ya ce in ya ce in bai shiga wannan gidan ba yau shi shege to ko bai shiga ba yana nan shi ba shege ba ne in dama ba shege ba ne rashin shigan bai bai mai shi shi shege ba shi ma shi ma yana nau'in lago ne gaskiya shi ma lago ne amma ba komai a kansa ako ako a- ana ba da barin wasu wasu sun yi faɗa wani ya ce wai zai mare ɗayan wace wai in bai da mace bare in bai mare shi ba ya zama da yahudi to shi kenan in mutum ya ce wallahi in ban mare ka ba yau na zama yahudi ko bai mare shi ba dai bai zama yahudi ba. kuma ba komai a kansa sai dai irin wa'annan bai kamata mutum ya duk ma yana ce lagol ya ne ya rantse zai yi wani abu ya ci ko ce in in in na rantse ya ran- ya rantse ci in bai in bai kaza ba shi ka haka nan da cikin wannan nau'in lagol yamin har da rantsuwan saki wanda a wajen ama suna riko da shi ya ce in bai kaza ba matarsa ta su shi ma lagol yamin ba komai akai ba ta saku ba amma wajen ama ta saku wani ba arme ya kulla ɗaki da shi da da- da mazuru ya ce wanda ta buɗe masa kowa a bakin auren yana da mata uku ya dunga dukan mazuru mazuru ko ya dumfare shi sai ya fara kiran sai ya buɗe kofa to su kuma auren su wanda duk ta buɗe kofa ta su sai ya fara kiran su wanci wanci ina duk suka ki buɗe mazuru ko ya ya tasan masa to makwabta da suka suka buɗe ko yana ta zage zage mai sa ba ku buɗe to shi ne wa- saboda su a wajen ama mutum ya ce in in bai kaza ba matarsa ta su lalle lagu ne ba komi a kai ba ta saku ba kuma kama in in an ce in ka ce in in bai kaza ba mata ta rasu kuto mukaddara misali mutum ya ce in bai kaza ba shi kafiri ne to ya kafirta suka wasu na ka akwai ma wannan da mun haɗu a tsare a fatar a kurkun fatakwar wannan zaman da yana kwanan nan wani aka kawo shi ya ce ai wani ne ce in bai shigo da shi ya tsare shi ba wai ubansa zina ya yi da uwarsa a kasuwa aka haife shi ya ce yana da ko miliyan nawa ne ko kaza zai kare sai ya sa shi a kare ya je bai yan sanda aka kama shi a kasa ya ce in bai sa shi ba shi uwarsa ubansa ya zina da uwarsa ne a kasuwa to mukaddara bai iya sa shi ba to shi kenan sai ya zama iyayensu sun yi zanen dan mutum ya ce in bai kaza ba shi shege ne to sai bai kazan ba ya zama shege in ka ce mana a'a in mutum ya ce in bai kaza ya ce in bai kaza ba ya kafirta to sai bai ba ya zama kafiri in bai zama ba to haka na kaza da in mutum ya ce in bai kaza ba matarsa ta sako ne da bata sako ba duk lagowar yami ne to dai ba a riƙon mutum da lagowar yami ne amma tambaya lagowar yami ne yana da kyau amsa babu ba kuma komai a kan ba ka fara ba ko sai dai bai kamata ka yi wani gobe don ya ya ya kamar yana wasa da Allah komai ne yake saso na Allah ce to kuma rantsuwa kamar da rantsuwa da Allah kawai ake rantsuwa na'am malamai suna cewa ko ɗan su sifofi na Allah da rantsuwa da su su rantsuwa da Allah kamar zatin Allah ko kudurar Allah ko kaza na Allah ko yana iya zama rantsuwa da Allah amma in ban da rantsuwa da Allah ba a rantsuwa da komai wanda zai rantsa ya rantsa Allah da Allah ko shi zangar na ba rabar mun shiga jirgi da wasu ina jin mutum biyu suna tattuna ko mini sai ce billahi lazi la ilaha illa ko wace magana billahi lazi la ilaha illa har sai da nake ce ba mala kai komai billahi sai dai ki ce wallahi kuma sai ai kafara sun ce ai ba kafara kai amma dai dai komai ne ko yana sai ta fara haka billahi lazi la ilaha wannan kamar shi ne wargi da rantsuwa to nan dai aka ce Allah bai rikon ku da shi ma'ana ba laifi ba ba za a kama ka da shi ma'ana a ce ka yi kafara ba ma'ana amma akwai nau'in rantsuwan da ake kafara wanda ke za a riƙe riwa laki yu aka zukun bi ma kasabat qulubukum wanda kuka yi aniya ke kuka yi niyan za ku yi to shi wannan za a riƙe ku da shi kun yi azama kun yi niyya kamar ka ce na lillahi na rantsi da ana zanka ko da ke a nau'in rantsuwa akwai wani abin da ake ce mashi alwashi nazar shi ya dan bambanta da rantsuwa amma shi ma wani kamar nau'i ne rantsuwa don haka ne ainihin zaka ga an sa a littafin kitabul aimani wal nuzur don nazar yayi kama da rantsuwa shine mutum ya ɗauki alƙawarin alƙawari zai yi abu kaza kam shine da da da sifar lillahi alayya an af'ala kaza to shi ya zama nazara ke cin shi amma wallahi zan yi kaza ko wallahi ba zan yi kaza ba tsoron su ake idan mutum ya ce wallahi zai yi kaza ya rantse da Allah zai yi kaza to lazim ne in abin kamar da muka ce ya halatta in ya haramta ba zai yi kuma ba komai a kansa to shi kenan dangane da rantsuwa la ya kazu kuma Allah billahi bi aimani nan ya fassara shi mu'akaza da uquba da kuma yin kafara yau ma'ana in lagawa lemini ne ba a ci ba kai maka wa'adin rantsuwa hukuma ba ba kuma ce kai kafara amma abinda kuka kulla a rayukan kuma nan ya fassara shi ma'anan ma'anan lagwal yamini dinnan shine la wallahi da bala wallahi domin tabbatar da magana ko kore shi wannan an ruwaito a cikin majma daga a'imma biyu imam bakir da imam sadiq bin alaihi cewa la wallahi bala wallahi kamar yadda muka karanta ma'anan jidali kenan la jida da fil hajji cewa karka ce la wallahi ko bala wallahi a hajji an hana wato a hajji zai zama ya haramta ke tun da ce za a rafasa wala kusuka wala jidala da hajji aka fasara rafas da cewa saduwa tsakanin mata da miji da kuma mun wuce wannan da kuma kusuk aka ce ƙarya ke shi ne kusuk jidal kuma aka ce la wallahi ko ba la wallahi in ta halkala la gairu ko da ainihin kalmomi suna da waɗansu ma'anoni a doga ɗinku wannan ne shi aka roye ko ake yi to saboda ka jidali yana nufin la wallahi ko ba la wallahi ko a hajji ya zama ya haramta ko tabbatar da magana ne karkarar kaga lagawar yamini ne amma kuma a hajji ya zama mai haram in ka in kai harama da hajji ba za ka yi ba za ka ce la wallahi ko ba la wallahi ka kiyaye rantsuwa to amma wanda ake riƙonku da shi shine wanda kuka kulla a zuciyarku ma'ana kuka yi niyya wa huwa al-aqdu wan niyyatu wal qasd su ne ainihin ka kulla a ranka kai niyya kai nufi za ka aikata ka ka ce wallahi zan yi kaza ko wallahi ba zan yi kaza ba kuma da yake dai akwai wata aya tana gaba da ta maganan kafarar rantsuwa ba za mu kawo batun kafara din ba ya ake kafarar rantsuwa tunda yana gaba akwai akwai magana dangane da kafarar rantsuwa to da yake an magana rantsuwa sai aka faɗi wani wani nau'in rantsuwa ɗin kuma aka ce na ƙarshe cikon magana wallahu gafurun halim allah mai gafara ne mai tausayi saboda haka ne allah ta'ala ba zai riƙe ku da irin waɗannan kalamomi da kuka yi ba na kurkurin rantsaran sai akan tabbatar da magana wanda babu bukatar shi ko da ke an hane ku amma dai ba ce ba ce da halitta ku da dubiya ko a ce ku ka fara saboda tausayin Allah saboda gafaransa ya yabe ba dan haka bar kowanne sai a rike ka duk lokacin da kira sunan Allah sai a kama ka da shi lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur ga waɗanda suke rantsuwa daga barin matansu wannan wannan wannan wani irin shi ma rantsuwa ne ila'i ba wani abu yake nufi illa rantsuwa in an ce alaitu alaka na ma'ana na rantsi alalla ya rantsi da Allah ala ma'anan shi ya rantsi to ila'i yana nufin halk lagayu ma'anan su ke amma sai ya zama na saboda zuwan shi ko a nan ne sai ya zama in mun ce ila'i ba ko da rantsuwa muke nufi wani rantsuwa ne ke ƙaddace har ma da hausa haka muke ci mishi ilahi ko da ke a babin karatu wanda suka yi karatun fituro za su an ce yayin matarsa ilahi to zai gane ma'ana ya rantsu da zai take da ma'ana shi ne ma'ana to sai zama shi in an ce ilahi shi ne rantsuwa mutum miji ya rantsu ba zai take matarsa to wanda suka yi irin wannan rantsuwa to ta rabu su arba'at ashur dakon wata hudu wato za a saurara musu har wata hudu fa in fa'u in suka komo ma'ana suka take matan nasu bayan sauran sai ba su take su ba fa inna allaha ghafurur rahim Allah ya mai gafara ne mai jinkai ba zai rike su kuma da wani wani laifi ba ko ya ce sai kafara ya wuce wani shi ya rantsi ba zai taki matarsa ba aka bashi wa'adin kwana wata hudu aka bashi wa'adin wata hudu cikin wata hudun sai ya koma ya take ta shi ke wa in azamu talaka fa inna la sami'a in kuma sun yi azaman saki ne bayan ainihin ya ya ce ya rantse ba zai take ta ba har wata hudu dama za a kira shi ne ga cewa ko dai ko dai koma gare ta ko kuma ya sake ta to in ya zo ya ce kai ya ma dai fasa sakin za a yi to shikenan Allah mai ji ne masani ne ya sa ya yana cikin abubuwan da kuke faɗi kuma ya san abubuwan da kuke aikatawa wato ya san abin da ke cikin zukatan nan ya ce ya sama usigar ta tulaye waya kabalu Allah yana jin sigar saki din in ya yi kamar yadda shari'a ta bukata kuma shi ke da saki ne alimin ya sa abin da ainihin kula a zukatan wannan kuma da yake wannan ainihin an yi magana ne dangane da rantsuwa sai aka kawo wani irin nau'in rantsuwa na daban shine rantsuwan miji akan ba zai kusanci matarsa kusanta da saduwa da jima'i sarahata don wannan karamin akan akan dinga saka ya mashi suna shi yasa ma saka ya sunan wani mai waye hamlin saka yawon ya ya ya ci shi ake ne kamar inda aka kira shi rafas a wani wuri alhali rafas yana nufin magana ne ko kuma dai abin da ake nufi ke to irin wannan rantsuwa in mutum ya yi nan kamar yadda ruwaya daga a cikin ummi daga imam sadiq yana cewa alaihi idan imam sadiq alaihi salam ce al-ila'u an yahrifar an yahrifar rajulu ala mar'atihi Allah ya jami'a abin da ake cewa ila'i shine mutum ya rantse akan matarsa ba zai take ta ba fa idza sabarat alaihi falaha an tasbira in ta daure to ta samu ta daure in ka yi da kyale shi ke sai a ta zama haka wa in rafa'at ila al-imami anzarahu arba'at ashhur in ta dauka magana ta zuwa ga imam to sai ya bashi ya saurara mashi na wata hudu ya bashi dama wata hudu thumma yaqulu lahu ba'da dhalik bayan wata hudun ya cika sai imam ya ce da shi imma an tarji'a ila almunaqati wa imma an tuqallika yace ko dai ka dawo ya zuwa ga aure shine ma'ana jima'i ke ko dai ku dawo ai aure ko kuma ka sake ta fa in aba habasahu abada in ya ki ya daure shi daurin dindindin sai ya mutu kenan ko ya ce na yanzu na yadda zan na saki sai a sannan a sake shi ko kuma ya ce zai aure aure aure sai a sako shi to ka yi ila ike nan faɗin imam sadiq alaihi salam ce ainihin ila ike nan ko da aka ce arba'ata ashhurun nan in ta ɗaukaka al'amarin ta zuwa ga imam ke na a madadin imam hakimin shari'i na iya zama in ta ɗaukaka al'amarinta ya zuwa ga hakimin shari'a ta kai ƙara ma ta ce mijinta yau tsakaninsu da shi ba abin da ke shiga tsakaninsu sai aka kira su shi aka ce haka ne ya ce eh to aka ce to mai faru ce ai na rantsi a ce sai alƙali ya ce masa to na ba ku wata hudu in na ji shuru ko me yayi daidai sai kuma in aka yi wata hudun nan shuru to ki zo ki gaya to idan wata hudu ya cika in alkali ya ji shuru to an tafi ke lafiya idan ko ta dawo ta ce har wata hudun nan bai zo ba sai a kira shi aka ce ko ka koma ga aure ba ma waɗin za a ba shi ko ma ga aure ko kuma saki in ya ce ba aure ba saki sai a ce a wuce ke da shi gidan tsaro a kulle shi dindindin ba ranar saki sai in ya ji ɗauri ya yi ɗauri alama in yana da hankali ke in ya ji ɗauri ya ɗauri da ce to ya ya yi saki a sake shi in ya sake ta sai a sake shi ko kuma ya ce yanzu aure aure a sako shi ya zo ya aure amma kabi da aka ce idan ta daure shi kenan a cikin kafi daga imam sadiq da kuma babansa alaihi masalam ya ce duk sun ce idza alar rajul allah ya qarba imra'atahu fa laysa laha qawlun wala haqqun bil arba'ati ashhur wannan wata magana da ba idan mutum ya rantse ba zai kusanci matarsa ba to ba ta da zance ko haƙƙi a cikin wata hudu wala isma alaihi fi kafi an hafi fil arba'atin ashur kuma ba laifi gare shi in ya kame gabarinta a wata hudu fa in madatil arba'atu ashur in wata hudu suka shuɗe qabla an yumsikaha kafin ya an ya masa haka kafin ya shafe ta a sakatat wa radiyat wa huwa fi hillin wasa in wata hudun ya wuce ta yi shiru ta yarda to shi ko shi ba shi ba wani abin da ke kansa kuma yana cikin yarwa wato ba komai a kansa fa in rafa'at amraha in ta ɗaukar al'amarin ta kai ƙara ke ƙila lahu imma an tafi'a fata masaha wa imma an tutallik sai a ce da shi ko dai ka dawo ka shafe ta ko kuma ka sake ta wa azumin talaki an yi hayyuli an hato azaman saki shine ya wofinta gabarinta fa'iza hadat wa tsahurat allaka idan ta yi haila ta tsarki sai sake wa huwa haƙƙo da rajatiha malam tamdi salasatu quru kuma yana shi yafi cancanta da ya dawo da ita matukan ƙuru uku ba su wuce ba ainihin tsarki uku ba su wuce fa hadha ila'u أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم wannan shine ila inda Allah ya saukar a littafinsa wanda kuma shine sunnan manzo Allah ta gona shine magana to daga daga batun ila'i fuka sun sun fitar da hukumce hukumce da yawa da hukumce hankali cewa idan miji da mata suna zaune ya halatta a yi wata hudu bai shafe ta ba su suka ce ya bai halatta ko da tana wani gari ne ko da yana nan na ita tana japan to dole ya tashi ya tafi japan ɗin ko ta zo aƙalla sau ɗaya a wata hudu sun wajabta wannan da wannan hukunci suka rairayo cewa wajibi ne akalla wata uku ko da ke kamar da aka ce in ta daure ba komi in ita ta yarda wato wannan ba mutum ila'i ba ne kawai cewa kawai ba da konuwa ne ila'i haka zara kuma idan ma mace ta kai ƙara ta ce mijinta ya kawai ce mata yau ba abin da ke saduwa tsakanin su to shi ma hukuncin ila'in da ayi sawa'un ya rantse ne ko ba ya rantse kawai ya mujarrin ya kawai ce mata shi ma sai a bashi wa'adin ila'i idan wata uku kun ga wata hudun daga lokacin da suka yi kara ne ba daga lokacin da ya kaurace ba idan hakimin shari'i zai zai bashi wa'adi zai bashi wata hudu ne daga lokacin da ta kawo kara ba ga duk lokacin da ya kaurace mata in tun bara ya kaurace mata sai ta kawo kara da ce tun yaushe ne ce tun bara rabon shi to shi kenan dai tun da yanzu ta kawo sai a ba sai ya bashi wa'adin wata hudu san na taɓa wani bayanin batun batun rabon kwana a naji aka ce kaset ɗin har yawo yake kana da kaset ɗin rabon kwana wannan aka ce mutum mace mai mutum mai mata ɗaya rak to ba ta da wani haƙƙi gare shi illa haƙƙin ila'i sai dai idan idan mace ta fi biyu ne ko ta fi ɗaya kai biyu ko uku ko hudu to hukuncin zai bambanta wannan kila a mahallinsa amma ba na son irin yawo da irin wani dun ba hukunce hukuncen ba ba iyakan su kenan ba ya kamata a karanta ne a risala amaliya na mujtahidi wannan tafsiri muke yi ila ya kama da kan kokarin ne kawai mu fassara abin da ita ayar take ne amma hukunci sosai lallai sai a babu hukunci al misali kamar hukunci da ya ne ce buka fuka sun rairayo haramcin aurace mu mutum ya aurace matarsa fiye da wata hudu daga wannan suka rairayo amma kuma ba za a ganshi a nan to tunda an maganan saki tunda an ce wa in azama talaka fa inna la samiu alim to sai aka kawo kuma wani abin da ya shafi saki wanda akwai shi a nan akwai shi kuma a surar da aka kira ta suratul talaq ga gwama za ka ga hukumce-hukumcen saki daban-daban na san lokacin makaranta surat talak a wancan na ji cikin azumi ba cikin azumi ba ne wani lokaci ne da ya ba ya dai fi shekara guda to mutane da yawa da suka ji sun suna ta mamaki yadda suka ji ka'idodin saki wanda su nan kamar al'adan gargajiya kawai ake kama al'adan gargajiya mutane su ba suna bin shari'a ba kuma ga shi shari'an nan zahira ga ta nan tas a cikin alkur'ani ba wai ra'ayin wani ne ba amma da yake a mutane abin da ya riga ya masu kanta shine abin da suka gina a kai bisa al'ada sai su karanta ayan su wuce kuma su fasara shi da al'ayoyin da al'adun su da abin da suka saba wani abin da abin al'ajabi da mutum shine aya sai ke magana ta fita fes amma ya zo sai ya karanta sai ya fasara da al'adun shi abin da ya saba ne kawai shine shine zai ci gaba da والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء waɗanda aka saka mata ke su matan da aka saka to za su yi dako da kawo kansu su kame kansu kenan su zauna ke har tsarki uku ya hau kan wanda aka sake ta kenan amma wanda aka yi dukuli da ita madukuli biha don akwai hukuncin wannan da gayar madukuli biha babu babu inda aka yi kuma kafin ya as domin ya isa shi kuma tana da ranta hukunci ta akwai hukuncin wanda ba ya rikodi da ita ba akwai hukuncin ya isa ya isa ita ce wanda ta zarta shekarun haila ba ta haila ta wuce da an da aka ɗaura auren ta ba a yi duguli ba aka sake ba ba a yi ta kuma ke magana ba da wanda kuma aka suke da alhali ta ta tsufan da ya samu abba ta yin haya ita kuma na ta hukunci ta gaba ne amma matar da aka yi rikudi ita kuma ita ma'abuciyar haila ce to za ta zauna har tsarki uku ma'anan tsarki shine tazaran da ke tsakanin haila da haila shine ake ce mishi tsarki idan idan jinin haila ya ɗauke to an shiga tsarki har ya zuwa wani hajjirin haila ne shi saboda haka maimakon a ce jini uku sai aka ce tsarki uku tsarki uku lokacin da ta shiga lokacin da tsarki in kana da safin tsarki uku ne to ainihin in aka yi tsarki na ɗaya sai ta ce ɗaya in ya ƙare ta ga jinin haila tsarki na ɗaya ƙare ke in ta sake in ya ɗauke ta shiga tsarki na biyu sai ta ce biyu in ya ƙare ta shiga haila sai ta ce biyu ya na biyu ya ƙare ke in ta shiga na uku sai ta ce tsarki na uku ke to in ta ran ta fara haila na ta gama idda ke ta rabbusi ko da yake nan ya ce wani lokaci akan kira mutane sukan kira ƙura ɗin sukan ce jini amma dai abin dai da muka sani ƙura yana da tsarki tazaran da ke tsakanin haila da haila to kaga wannan ya nuna akwai akwai abin da ake ce mai idda iddan iddan waɗanda aka sa iddan mutallaka akwai iddan mutawaffa alai ya zo jiha akwai lafiyan sa yake cewa ku sarasa da ƙuru'in nan to tsarkin da ke tsakanin haila da haila haila ne sai abu ja'far ya tsara ce ƙarya yake ba ra'ayinsa ba ne ya ju daga wajen ali domin a wurin suna cewa ƙura'adin suna ce mishi haila to sai shi amirun ne ce a ƙura shine tsarki tazaran da ke tsakanin haila da haila shi ne ake ce kuma yin ci sai ni ce asala haka Allahu a kana aliyun alayhi salam mai kurin zalika kala na innamar qur'u at-tuhur ya qari fihi dam kila daga nan kalman qur'a din daga ya qari ne jini na daukewa gida cikin ciki sai a gwama tsakanin tsakanin haila da haila tazaran da ke tsakanin sunansa ƙura ya ce kuma daga imam sadiq ya ce iddatun da fi ta hiru wal mustaharatun da fi lafa rufara ta ashura wal iddatun da fi ta hiru ko ya staƙi mu haidu ha fara ta ƙuru wal ƙuru jam'u dami bayyanar haida ɗaya ne to yana cewa wadda take haila take istihala ba ta tsarkaka to ainihin za ta yi wata uku wata uku haka kuma wanda ko take haila take ganin tsarki tsakanin haila da haila ita kuma za ta yi tsarki uku to wala hilu lahunna an yaktubna ma khalaq Allah fi arhamihin bai halatta gare su ba su matan da aka sake su ke su ɓoye abin da Allah ya halitta a mahaifinsu in na ce cikunansu da wasu za a gane mahaifa inda mahaifa inda yaro ke zama a cikin ku shi ne ake ce mashi rahim wata jaka inda yaro kan zauna to bai halatta gare su ba su ɓoye abin da Allah ya halitta a a mahaifinsu a cikunansu nan ya ce minar waladi wa damin hairi ijalar da idati wa ibalar da haƙƙin rajati wato karus bai halatta su matan da aka saka wato ko kuma mu mai shi shi mafaradi ya mana daɗin bari bai halatta ga matar da aka sake ta ba ta ɓoye abin da ke cikin in ta ga in ta ga ta ga bata ga aila ba bata ga jini ba shiru sai ta ce ta yi jini ɗaya ta sake ganin lokacin jinin ta ya zo bai sai ta ce ta yi biyu ta sake ganin lokacin sai ta ce ta sai ce ta gama nan ko ba ba nan ko ba ta yi hailan ba ba sai ta ce ta yi ka san irin wannan ai ana gazgata ta ne ko kin ga haila kin yi haila ta ce eh ta sake ta ce ta yi har ta ta gama ta ce ta gama ido nan ko ta san ba ta yi to ba zai halatta ta koye kaga dan dama ainihin daga cikin hikimar yin haila din har da cewa bayan an rabu ko da ciki ko da akwai ciki to kaga idan wannan zamanin idda din nan sai sai ta bayyana cewa ba ciki shi ke kuma da ciki ainihin iddan mai ciki shi kuma daban shi kuma ba sa za su tukuru ba yana nan ciki a cikin ummi la yahilu lil mar'ati an tatakal an taktum hamlaha aw haida aw kubra bai halatta ba ga mace ta koye cikinta ma'ana da hausa da za an gane an ce tana da ciki a zan ma'ana har namiji ma yana da ciki tunda yana cin tuwo to amma in aka ce mace tana da ciki an sa abin da take ake nufi ma'ana akwai jariri a ciki to shine to bai halatta ba ta koye ciki da larabci suna ce mashi hamur shi kuma suna ce mashi ɗauka ɗaukar kaya ke duk dai amma dai an san abin da ake ne ma'ana in ta san yanzu akwai jariri a cikin bai halatta ta ɓoye kuma bai halatta ta ɓoye hailarta ba a ce hailar kin ya hailar ta ce ba ta yi ba alhali ta yi nisa dun ta nisanta kamar yana ya cewa bai halatta ta yi wannan ba isti ijahalar lil'idda ko dun ta gaggauto da idda ba ta yi ba ta ce ta yi manmanan nan ta ce to ai ta gama ko kuma ibtsalan li haƙƙin rija ko ta ɓata haƙƙin rija ya zo ce to yanzu dai ya yi nadama sakin ne yanzu ya dawo da ita ce ai na gama na gama idda ya ce yau ba kaza ba ce to ai na yi da uku an gama to alhali ba da gaske ba ne to duk bai halatta dai haka nan ba ko ma ta ɓoye ɗa dun ta je ta ba wani eh mana yana ewa ta san da ɗaɗin maza maza ta ce shi kenan ta gama idan ta je ta yi aure ta haihu bayan wata shida a wani gida a ce a kani shi da ni ko nan ko ɗan wancan wanda ta baro ni ta ce bani ba shi wannan ɗa to kar ta yi haka wani a fito za ka ga akwai hukuncin cewa idan idan mace ta haihu bayan wani ya sake ta ta je ta yi aure ta haihu in akwai yiwuwan a riskar da ɗan ga mijin da ta bari to zai zama akwai yiwuwan haka kamar shi ta haihu bayan wata tara aka ce ta yi idda da wata uku ta kuma je ta aure ta haihu da wata shida sai mijin da ta bari ya ce na sani kuma shi wannan mijin na biyu ce shi ma nasa ne sai a je a yi a warware a hukunce hukunce wanda yake yanzu yanzu a wannan lokaci namu akwai hanyar da za a iya daddalewa kuma ba laifi aka yi amfani da wannan amma dai da idan idan ba zai arzikar da mijin farko ba shi kenan ba magana kamar yadda in ba zai arzikar da shi da miji na biyu ba shi ma ba wanda kamar kasa da wata shida in ta haihu aka duba kuma yana iya rizkuwa da mijin na farko lallai zai iya zama nashi dan misali ta fita bayan wata shida a sana sai ta aure sai bayan wata biyu ta yi to dama kaɗan ba mai namiji ne biyu ba to amma kuma zai yi ba wata santa ma namijin farko sau aka in ta ɓoye ciki ta je ta kai wani wuri in ba zai karɓa da da shi ne aka ce bai halatta ta yi lallai ba aka ce wasu kan yi haka nan sukan ce ba su ba shi ɗan sai su kai wani wuri to bai halatta ba ya halatta gare su su koye abin da ke cikuransu ba ko ko nan yi kamar yadda yake cewa kuma yana cewa bai halatta ga mace ta koye ciki ko haila ko tsarki ba wa karfa wadallahu ila nisa'i salatata ashiya Allah ya fawara mu mata abubuwa uku su ake gazgatawa akan abin da suka ba su mu'tamanai ne akai tunda ba wani ne zai je bin bincika bai ce al-uhuru wal haidu wal hablu wannan uku su an wakilta gare su da tsarki da haila da ciki ita mace ta sani yanzu wani ne zai je ce ta haila ko ba ta yi ba akwai da za a san wannan ita za a tambaye ta yaushe ne kika gane da ta ce lokaci ka nawa kika ga ki ce ta sauka ba shi kenan sai a gazgata ta saboda haka a nan an ba ta amana a cikin ayashi daga imam sadiq ya ni la yahillu laha an taktuma alhaml an taktuma alhamla ke bai halatta gare ta ba ta koye ciki idza dulikat wa hiya habla in an sake ta tana da ciki wa zawju la ya'lamu bil habl shi kuma mijin bai san ciki ba ya sake da bai san tana da ciki ba yace ta yi tsarki aka ce zai sake ta bai san tana da ciki ba وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع shi fi cancanta da ita a wannan cikin matukan ba ta sahibi ba tunda wanda wanda take da ciki haihuwan ciki ne karewan gidda to ta yi ita ba ta son ba ta son shi mijin da ya sake ta kuma ta san tana da ciki sai ta ce ta gama idda an gama sai ta koya ciki sai ta je ta yi aure da sauri da sauri sai ta haihu a wani wuri sai ta ce dan wannan miji to bai halatta gare ta ta haka nan ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر in su matan nan da sun yi imani da Allah da ranar lahira ma'ana kar su koya abin da ke cikin cikunansu wannan idan aka baka amana ya zan bayar za a tabbatar da sai ya da gaba to tsakaninka da Allah saboda haka wannan in dai har mutum in dai har ta yi imani da Allah da ranar lahira to kar ta yi ƙarya dangane da al'amarin ciki ko haila ko tsarki da faɗi yadda ya faru kar ta yi domin kawai ta ƙi mijin farko ko kuma wani dalili ko wani ba ta son ya koma da ita ko wani abin da ya kamata in za su dubi Allah wanda ta imani da kuma gamonsa da shi a ranar lahira وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا kuma mazajensu ba'al shi ne miji ko da hausa akwai manci tsakanin miji da namiji namiji shi kawai namiji ne rajul ke amma ba'al kuwa shi ne zauji ma'auri ke to bai mazajensu na aure su suka fi cancanta da su a wannan a wato a wannan lokacin tarabbusi lokacin tarabbusi lokacin da suke jiran karewan idda to idan shi mijin ya so ya dawo da ita sai ya dawo da ita shi yasa ma aka ce ta ji tsoron Allah don ta yi ba ta son ta koma da ita sai ta ce sai ta sai sai ta sai ta ta faɗi wani abu dangane da da iddarta don ta hana shi ko koma da ita to shi ne ya fi cancanta da da da da ita in amma na in aradu isla in sun so gyara in suka ga komen ne alkhairi kenan idan su ma'auran sun so gyara ba cutarwa ba in sun so da komen nan ya zama ainihin an yi ne saboda maslaha wato yanzu da an yi saki ne sai aka dawo aka ga cewa to ya kamata a yi aure tsakani ga Allah aure saboda wannan ni shi ne ya arado isma wannan an ce aka mai shi jam ba ce ba mai shi tasmiya ba in in duk janibobin su tun da an yi jam'in mata ne idan tsakanin ma'aura din maza da ma'aura mata matan su matan su take aure in in sun so gyara in mu tsuji abin ne mu ce tsakanin miji da mata shi me yasa yake sawa ya dawo da ita saboda a ci gaba da aure ba yana son ya cutar da ita bane ba yana son ya dawo da ita ne ya sha wahala ya sake cewa to sai ya hana ta auren wani sai ce ya ga idda ya kusa kada na dawo da ita sai ya kyale ta ba ba miji ba ita ba ba miji ita kuma ba ma- marace ba kuma zai ta auri wani ba ya ce ai haka nan zan dinga mai sai kin- sai kin juya to kar ya zama hakan yana cewa ainihin la idrara bi zawja min ar-ruju'i ilayha ba bin a cutar da ma- macen za a dawo da ita ba wato kome din nan ah, ya zama an yi shi ne saboda gyara yanin ya ce lima baina hunna walan yuridu madaratihinna gyara tsakanin su ba bayana ba suna nufin barna a tsakanin su ba da da tsakanin su ba wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wannan ah, sabuwar magana ce wannan ba ba- ba shi da ta'alluki hasatan da saki tsakanin ma'aura ne ke kawai tsakanin mazaje da matansu to lahunna su ga mazajen akwai gare su mithlu alladhi alaihinna shigen abin da yake kansu kuma bil ma'ruf da ab- da abin sani abin sani kyakkyawa ke abin kirki kuma da aka san shi da shar'a aka san wannan abu abin kirki wannan kalmomi da Allah ta'ala ya amfani da su eh, masu gajerun ma'ana masu do gajerun lafazi kai da ce da dogon ma'ana da hunna mithlul ladhi alayhi yana nufin haƙoƙi gare su su mata shigen abin da ke kansu haƙoƙi ga mata su ne haƙoƙi akan mazaje haƙoƙi akan mazaje su ne haƙoƙi ga mata idan aka ce haƙƙin haƙƙi a kanta tana da haƙƙi a kanta kenan tana da haƙƙi gare ta haƙƙi gare ta shine akan miji haƙƙi a kanta shine ga miji an fahimta to sai aka Allah ta'ala ce shigen daidai wa daidai haƙƙinta a kansa daidai ke da haƙƙin haƙƙinta a kansa shine daidai da haƙƙinta a haƙƙinta a kansa sai shine daidai da haƙƙinsa a kanta an fahimta ai haƙƙinta gare shi shine daidai da haƙƙin shi gare ta wato an yi balansin haƙoƙi ne amma ba an ce iri ɗaya ne ba ba an ce ya ciyar da ita ta ciyar da shi ya shayar da ita ta shayar da shi ya tufatar da ita ta tufatar da shi ba haka ake nufi shi akwai nafaka a kansa ita kuma akwai wani muƙabil ɗin nafaka ita kuma a kanta da yake fa- tafsiri muke yi wala Allah shi wannan mahallin sa shine a daddala me haƙoƙin miji akan mata me haƙƙin miji akan me haƙƙin mata akan miji a mahallin sa zai amma in muka duba za mu ga haƙoƙin nan sun yi balansi sun yi daidai sai mu ga eh sun yi daidai to amma akwai wani tsori guda wanda ya- wanda- wanda ya tsoro da rashin balance walin rijali alaihinna daraja to maza kuma suna da wata daraja daban birbishin su matan ke to bayan an ce za ka yi mata kaza ita kuma za ta yi maka kaza kamar misali zan ba ku kaɗan daga ciki daga cikin haƙoƙinta akwai nafaka lahunnan nafaka yana yana ci ci aka ɗora ma ya ɗauki ɗawainiyar matarsa nafaka ɗin ne ya haɗa da ɗaukan ɗawainiya ma generally shine nafaka kawai domin ba sai mun ce musu da kiswa da da wurin kwana ba duk gaba ɗayansu muna iya jin da kasuwa mu kira su haka ɗaukan ɗawainiyarta da wurin kwana da tufa da da ciyarwa da duk abin da ya ɗauki ma'anin ɗaukan ɗawainiyar mutum a yana raye yana kan wane ne yana kan miji to ita kuma shi kuma ya samu shi kuma ta yi ta yi masa biyayya ba za ta bijire masa to halas wannan daga cikin haƙoƙi ne amma muka bi daddale muka suka fuka a suka zo suka daddale su ce da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza dai yana kan ita kuma da kaza da kaza amma in aka tattara za a ga sun yi daidai sun yi kunnin doki idan wannan kuɗi ne a kan mata ga miji kuɗi ne akan miji ga mata idan biyar ne biyar in goma goma aka ne daidai wa daidai to sai kuma maza aka ƙara musu guda ɗaya aka ce walin rijal alaihin najaru maza kuma su kuma suna da wata daraja akan mata kaga suna da wani haƙƙi akan mata wanda su mata ba su da ishi da girma kuma wannan duk ban da lokacin karatu na yi na har na zuwa lokaci duk daga wajen imma din sun ce haƙƙin saki ya samu ya sake ta amma ita bata samu ta sake shi da za a ce shi ma wannan an yi balansa ta sake ka ka sake ta kuma aka ce kai ma za ka yi idda da yawan maza za a gan suna idda ne kullum za a gan yayin a ce yana idda an sake shi to sai aka ce to shi saki hasata shi namiji kawai aka to amma bayan nufin ita mace ba za ta iya cewa ta ba ta bukatar aure ba da tana iya cewa ba ta bukatar aure amma ba ba za ta ce na sake ka wannan ba ba ba za ta iya wannan an fahimta kamar shi ne ce ya sake ta sike amma ita ba za ta iya cewa ta sake shi wannan kuma akwai hikima a cikin ba maza wannan koma bayan mata shi yasa saboda haka dalilin da jihar alaihi na daraja abin da yake ya ce wa hi anna talaqa bi yadihi min duniya saki yana hannunsa ne ba ita ba ita ba ba ta to nan ya fassara shi da lirjal alaihin na daraja na farko dai shi lahunna lahunna ya ce hukuku alaihin lahunna gare su mata wanda yake akan maza ke lahunnar hukuku alaihim alar rijal ke gare su akwai haƙoƙi ma'ana akan maza mithlu alladhi alaihim shigen abin da yake a kansu wanda yake su ne haƙoƙi ga mazaje a cikin wajibci da cancanta ma jinsi kuma yace bil ma'ruf ta hanyar da yake bil wajhi alladhi la yunkaru fi shar wala fi ada wala fi adati adati nisa ta fuskar da ma'arufi ne gwada maka ce urfi an muna kira al'ada haka nan yadda aka saba aka sani abu wato ma'ana abu mai kyau saboda haka ko da aka ce haƙoƙi an yi balansi ne amma bil ma'ruf ba a kallafa mutum abin da baya iyawa ba za a kallafa mata abin da ba ta iya ba ita shi ma miji ba za a kallafa masa abin da ba zai iya ba shine ma'anan bil ma'ruf daidai gwargwadon hali dai yadda aka sani yadda aka sani bisa shari'a da al'ada na haka haka nan aka yi don irin kam abuwa kamar su nafaka suna suna sassauyawa daga lokaci zuwa lokaci da zamani zuwa zamani daga gari zuwa gari daga wuri zuwa wuri yadda shi sai ya zama bil ma'ruf yadda aka saba yanzu nafakan shekarun da zai bambanta yadda yadda yake ko a tufafinmu da wurin kwananmu da abincinmu ba yana son sakewa ba a gani yadda ya sake haka nan za a yi yadda ake yadda yake yanzu haka zai kasance yadda yadda a yi shi kamar yadda aka saba yanzu kamar haka nan ake a zamanin da kuma kamar yadda ake a zamanin da karkar mutum ya ɗauko mana na zamanin da ya ce yanzu haka za a yi wani bayan suka suna muna maganar sadaki ko da ke wannan babin sadaki sai suka ce wai to ba an ce kaza ba sun ce eh haka ne amma a lokacin ko da ko da aka kayyade da sadaki ma aka ce akalla ki kaza faɗi abin da yake yana siyan kayan ɗaki ne da aka kai amarya da shi in a lokacin su sukan sami karaunu kabar ma karaunu su sa wani ɗan mataki ɗan tintini kaza su kaza shi kenan in ya isa to yanzu ko sai a lissafin irin yadda ake yanzu ana set ɗin kujeru ana sa kuma su talabishin da su kaza da su kaza su ma sai a lissafta su yadda ake aƙalla ya zama haka ko ba lura ba saboda haka kaga ainihin ma'aruf kenan abin sani yana iya canzawa daga zamani zuwa zamani daga muhalli zuwa zamani muhalli ko yanzu a yadda muke kira na ƙauye ya bambanta da na gari ko shi ma ma'aruf ya shiga ma'aruf ya ake yi aka za a yi a nan a nan a nan garin ya ake ka haka ake ka za ka to shi ke ma'arufi ke kaga ma'arufi shar'an wa adata kake kuma daidai da gwarwaran hali ba a kallafa mutum abin da ba ya to sannan kuma dangane da rijal alaihin na daraja yace ziyaratun bil haqqi ƙarin sun maza suna da wani daraja ma'ana ƙarin haƙƙi wanda mata ba su da shi suna da wani ƙarin haƙƙi wanda kan muka ce menene wannan haƙƙin su a cikin faƙi domin na ne ina hararar lokaci ya kure kila ko wannan za mu iya za mu yi a gurguje a cikin faƙi an tambayi imam sadiq alaihi salam dangane da haƙƙin mace akan mijinta sai ya ce yushbi batanaha wa yaksu jursataha wa in jahilat ghafara laha ya ya kosar da cikinta ya tufatar da jikinta in kuma ta jahilci abu ya gafarta mata in ta jahilci ya fi mata a cikin baki din har wala yau da kuma cikin kafi daga imam bakar alaihi salam ce wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi tace ya rasulullah ma haqqu zawji ala al mar'a ne haƙƙin miji faqala an tuti'ahu wa la ta'sihi yace tai tai biya gare shi ba za ta saba wata tasaddaqa من بيت من بيته بشيء ولا تتصدق بشيء من بيته الا باذنه ba za ta yi sadaka da wani abu a gidansa har da kyauta da kayansa sai da izininsa wala ta su mu fatsawo an illa bi izini ba za ta yi azumin ta kawai ba sai da izini wala ta na ahu nafsaha kuma za ta kana hana masa kanta ba wala ta harjo min baita illa bi izini ba a fita daga gidansa ba sai da idani ba in harajar bi gairi iznihi la'ana hal la'anat halau la'anat ha mala'ikatu sama wa mala'ikatu al wa mala'ikatu ghadab wa mala'ikatu rahma in ta fita ba da izinin sa ba mala'ikun sama za su tsine mata haka nan mala'ikun ƙasa da mala'ikun fushi da mala'ikun tausayi hatta tarja ila bai ta dawo suna suna ta tsine mata قالت يا رسول الله man azamar nasu haƙƙan alar rajul ta ce ya manzo Allah wane ne ya fi haƙƙi akan mutum wa ya fi haƙƙi akan mutum qala walida yace mahaifansa biyu uba da uwa qultu faman a'zamu an-nas haqqan 'ala al-ma'ati yace miji mai mace kuma wa ya fi haƙƙi akan ta qala zawja yace miji qala famali min al-haqqi alayhi mithl ma lahu alai yace to ni kun ba da haƙƙi akan miji kamar yadda yake da shi akai na qala la wala min kulli mi'atin wahid yace a lalle ai ba ba fikira wala Allah ta nufin irin shigen irin da irin wannan ne tunda an nuna ya fita haƙƙi sai ya ce baki da kodai a cikin ɗaya qultu wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyya la yamliku raqabati rajulun abada sai ta ce na rantse da wanda aiko ka annabi to ba wani namijin da zai mallaki wa ta har abada wato na ba ba zan yi aure ba bukatar aure tunda abin haka ne a wannan wannan iyakan abin da ya kawo kenan a wani wuri an ce manzo Allah ya kira ta ya ce mata ai kunya yana cikin imani akwai akwai kiyaye mutunci ba ba mujarradin ci da sha ne ake ma aure ba ko na yanzu mutanen suna da wani al'ada in an ji daura aure wai ci da ci da sha ya tashi akan wani ko a ce musu faɗi wani ko ko kuma shi wannan ne kawai ake yi ba a yi faɗar komi sai wannan ci da sha wanda ta fara har wai hada koyar da addini ko koyar da hali ko ina suka karanta a uku malaman gargajiya san ba shi a cikin littafi kawai suka zuta shi akwai babin na faɗa yana nan muhalli shi amma ba shi ba a ce shi ana shafarta shi a wuri da zaran akwai akwai abubuwan da suke da rantsubi a kan mutum saujiya da malik wanda suke hawa kuma da kamar da ke akwai abubuwan da ya hawa ya da rantsubi a kan in kuma da kamar da ke haƙƙin aure akwai abin da ya zafi a wuya to wannan kenan in sha Allah ra gurgurda ne da yau da yau da yake 28 ga wata 28 afwa 28 azumi ya ƙare yau 18 ga watan ramadan 335 insha Allah kuma daren da ke gabanmu dare ne mai daraja daren 19 shi ne farkon layalin adam guda uku din to kuma akwai ayyuka akwai ƙarin ayyuka idan mutum ya duba jagoran ayyuka ɗin nan da yanin mafafi zai ga ayyukan daren sha tara daban-daban don shi wannan daren hasatan bayan raka'a ishirin to za kuma a ƙara ƙaimi a ƙara wasu tamanin su cika ɗaya da daren sha tara sai kuma daren 21 shi kuma za a yi 30 a kuma ƙara ƙami a cika 70 sai daren 23 shi ma a yi 30 a ƙara a cika 70 ya zama 100 saboda karɓoyi 100 a wayannan dara da kuma ƙarin ayyuka daban-daban daban-daban mata ya tsara addu'o'i daban-daban da sau wani ana ce musu layalin ƙadar ɗayan su lailatul ƙadari amma kamar yadda muka sha faɗa wurare daban-daban hatta a daren nisfa sha'aban muka ce gaskiyar magana shine layalil qadar suna da yawa ko da yake layalil qadar kwaya ɗaya amma ruwayan da aka samu dangane da layalil nisfa sha'aban ya nuna rannan ake rubuta abubuwa kuma daren ɗaya daga cikin waɗannan dararen za a tantance a ganin tabbatarwa bayan an rubuta nisfa sha'aba ɗaya daga cikin wayannan darare za a tantance a tantance a tantance a ga wanda za a tabbatar da wanda ba za a tabbatar ba a zuzzubar da wanda ba za a tabbatar a wani daren a sake gyaggyara a sake kwakwafawa ranar da ta kadar a yi masa hakan don haka nan ne kaga duk layalin kadar na da muhimmanci yanzu wanne za a tabbatar wanne ne za a kawar karkace ai ba wannan daren ba shine yadda kadar ba yana cikin layalin kadar in aka rubuta maka wani abu idan aka cire aka ga bai dace da kai ba aka cire to shi kenan in alkhairi ne ka rasa shi in kuma sharri ne sai aka tabbatar da shi to yana saboda haka ranar ne ne ne wa'annan dararen kar mutum ya sake da su to sannan kuma mun mun san cewa a safiyan dare mai kamar mai zuwan nan ne aka sari amirul mu'minin a masallaci a safiyan 19 ga wata saboda haka mu a lokacin duk da cikin bayanin kadar ne kuma lo- lokacin jaje ne a wurin don a wannan safiyar ne wannan la'in in ibn muljam ya daba masa takobi a sallar subahi na ranar 19 ga wata kuma wafatinsa ta kasance shi kuma daren 21 saboda haka waɗannan darare da raya su da ibadodi da jaje saboda haka za mu zauna a nan Hussein ya kamar yadda muka saba darare shida a ce da daren wannan daren da ke gaba da waɗannan dararen za su biyu har guda biyar a a dararen sha tara da da ishirin da ɗaya da ishirin da uku za a raya da ibadodi sannan dararen dararen ishirin da ishirin da biyu da ishirin da hudu su kuma za a raya da jaji za mu zauna za mu jajen aza na shahadar amirul mu'mini saboda ka kamar kwanukan ashura za a sa baka ɗan kaya daga gobe ke su da masu stoci ko da lokaci ko ana biki ko ana jaje duk shigar su iri ɗaya ne abinka da manya ba ba wani sawo kuma su su mazaje maza ne za su shigan aza insha Allah da wayannan ranaku wayannan ranakun jaje din ne insha Allah wala to kuma kamar yadda ba sai an gaya ma mutum ba kullum nikan ga kullum su mutane sukan so sai an tunatar da su cewa in mutum zai zo ya dan wo ya dan tanadi ko dan kunun gyaɗa ne ko wani kosai ne ko wani ɗan abin taɓawa haka dai ɗan zozo da shi a filas sai dai gwargwado amma akan nemi kai da abinci nan saboda mutane suka kawo kusa ina kan ba da ɗan wani abu mata ya sara amma kuma dai mutane in suka zozo da sai ga an wadata sosai saboda haka mutum ya ɗan bubburge ɗan zo da wasu abubuwa ma waɗanda suke ma ainihin har irin waɗannan ma ba a cika samun su ko da wani lokaci ba ko masu ɗan daɗi daɗi haka ko masu ban sha'awa sha'awa sai ɗan kakkawo insha Allah wannan daidai gwargwado ya zama a wayannan darare an zo da su haka kuma na san suka zo dai suka ɗan sukan raya dararen yana da kyau haka nan Allah ba musu aisha wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa lokaci ya kure ina jin insha Allah addu'an yau ai ko addu'an yau ba laifi bari in ƙara samu wani akwai addu'a kan azzalumai addu'an ranar sha takwas ga watan ramadan ne ba na ba addu'an imam zainal abidin zan karanta wani addu'a ne اللهم إن ظل إن الظلمة كفروا بكتابك وجحدوا آياتك وكذبوا رسلك